sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam muke taruwa a cikin waɗannan irin waɗannan lokutan domin murna da farin ciki akan zagayowar lokacin da aka same shi ba wai sai lokacin rabiul awwal kadai ne muke tunawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ai ma sai ba ba mu taɓa mancewa da manzon Allah ba balle ai magana tunawa abinda aka mance mai ake magana tunawa a waɗannan taruka munasaba ce shi kuma rayin munasaba sunna ce ta Allah sunna ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala da ya samar da ya ba da ita wata Qur'ani a cikin watan Rabi'u a cikin watan Ramadan sai watan Ramadan ne girman da aka kebance shi da raya shi da ibadu a duk lokacin da Ramadan ya zagayo saboda girmamawa ga wata rahama ta Ubangiji da wata fadla ta Ubangiji da aka samu shi a Qur'ani cewa shahru Ramadan da bi unzila fil Qur'an watan ramadana shi ne wata da aka saukar da qur'ani da in watan ramadana ya zagayo za a raya shi da ibadu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan lokacin ya zagayo da aka samu sa babbar rahama to babbar rahama alqur'ani tana bayan babbar rahama wadda ita ce ar-rahma al-mutlaqa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shi muka samu alƙur'ani ta hanyar shi muka samu dukkan abin da muka samu saboda haka lallai ne a raya garare da lokuta waɗanda aka samu wannan babban alkhairi shine sunna maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma girmama wannan lokaci alƙur'ani na faɗa mana cewa yana daga cikin tsoron Allah na zukata في ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والليلة دقا دول يجلم الشعيرة دقا شعائر الله ينال بثورا أن الزكاة أي باب كمر أتيلوك تنسام بيين هديك والنشيل جاورا أنا واقبا فيها والنيزون توحيدي يكون كافر في الشركة lokacin da aka same shi kan babu sha'irar da ta wuce wannan zama alama daga alamun da ne Allah a lokacin da watan kuyar ga annabi Sayyidina Ibrahim alaihi salam take dawa take kai da komo tana sa'ayi tsakanin wasu duwatsu guda biyu dutsen safa ta hau don wata bukatar ta ta sauko ta hau na marwa don wata bukatar ta wannan duwatsu da take hawa tana sauka Allah ta'ala ya kira duwatsun alama daga alamomin addinin Allah yace inna safa wal marwa min sha'irillah sani dai safa da marwa suna alama ce daga alamomin addinin Allah to ya zaka ce ga watan da daga inda da lokacin da da ranar da aka samu biyayyen hadisa sai na mula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda shine zai tsaye da kowace irin sha'ira daga sha'irullah to ai ku babu kamar watan irin wannan lokaci zaman su alama daga alamomin addinin Allah za ka girma irin wannan lokaci abubuwan da suna da yawa annabi alaihi salatu wassalam zaman sa rahama ce ta Allah tsinna kamar da yake cewa inna ma ana rahmatun mudada ke ni jin rahama Allah ne ne babu kyauta wani wuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ya ambaci zaman annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce mudaka in rahama duk abin da ba Allah ba ya ta'allaku da rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ya rasulullah sai dan ka zama rahma ga tarikai ga baki daya to zama manzo Allah sallallahu alaihi rahma ga tarikai ga baki daya wannan zama namu da tattaunawa da za a yi wani bangare ne daga cikin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ga dukkan halitta ga baki daya ba ga mu'minai kadai ba ba ga mutane kadai ba ba ga mata kadai ba ba ga yara kaɗai ba a'a dukkan halittar Allah da baki ne manzo Allah rahma ne gare to saboda haka abin da aka ce a yi magana a kan shi ne wannan mawuyi cewa tasiri na karfafa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da gudunmawar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wanzar da tsaro da zaman lafiya a duniya da baki ɗaya a halitta Allah da baki ɗaya to wannan kamar an ci a tattauna ne akan zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam rahmatan lil alamin za a ci irin gudunmawa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya bayar a cikin watan samun tsaro da zaman lafiya ga baki daya wanda karatu da Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ai magana akai cikin samar da tsaro to akwai abu daya wanda wato ƙwarewar ma'aiki a rikin salatu wassalam ta sa ya magance matsalar tsaro ya tabbatar da tsaro sai da ya kalli abubuwa guda bisa ga tarbiyya ilahiyya abubuwa guda biyu shine shi zaman lafiyar kai da matsalar tattalin arziki annabi sallallahu alaihi wasallam bai kafa abin da ya kafa mana harsashin zaman lafiya sai da ya kafa wato harsashi na tabbatar da wato tattalin arziki wanda haɗe suke alƙur'ani ya faɗa mana su gaba gida in za ka magance ɗaya sai ka magance su biyu tsaro da tattalin arziki haɗe suke don haka magance wanda maza Allah sallallahu ya yi musu gaba ɗaya don haka aka samu nasara cikakkiya a duniya gaba don haka ma ne har waɗanda ba musulmi ba za ka ji suna cewa irin yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam siyasar sa a cikin ma'ana tafiyar da shugabanci da jagoranci na al'umma gaba ɗaya duk wanda ya kwaikwaye ya yi kwaikwayon yadda ba za a ya tafiyar da al'umma lallai a matsayin shi na shugaba sai ya yi nasara cikin shugabancin shi kuma waɗanda ke faɗin waɗannan abubuwa ba musulmi ba ne amma iya bincikensu da nazarinsu sun ga cewa Allah sallallahu alaihi wasallam misali ne na koli duniya ba ta taɓa jagora wanda ya ci nasara ya cimma dukkan abin da insaniya ke bukata ba zaman dan adam suna kallon abin da bani ba magana ba ce ta aikata ta wasu masu da akida a'a suna kallon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware matsalolin mutuntaka gaba ɗaya ya samar da duk abin da insaniya ke bukata wanda tsarorin nan da tattalin arziki muraba suna daga cikin zaruriya waɗanda suke na mutuntaka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama jagora da koli a cikin su waɗannan kuma al'amura guda biyu mai da nace al'amura suna daga cikin abin da ya shafi tsaro da kuma zaman lafiya da tattalin arziki suna da cikin zaruriya da hayati waɗanda suke na ɗan adam waɗanda kiyaye su dukkan wata shari'a ma da ta musulunci da ta constitution da ta bature da ta kowace iri ma za ka isko babban hadafi da kiyaye waɗannan zaruriya ɗin wato su ne kiyaye jini kiyaye rayuka kiyaye mutunci kiyaye dukiya kiyaye hankali waɗanda duka za ka so kowace gwamnati komi wato a kasanta ko a kan mai aka kafa ta wannan shi ne babban manufarta kuma shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ba da misali na koli a duk duniya gaba ɗaya shekaru dubbai ko dubu da ɗaruruwa amma ana ɗauko ya Allah ya rayuwa har waɗanda ba musulmi ba suna kwafayin cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam misali ne na koli wannan kuma dukkan abu da ya shafi al'ummomi ne gaba ɗaki ɗaya su ne kiyaye addini da kiyaye rai da kiyaye watan nasaba da kiyaye hankali da kiyaye dukiya waɗannan duka su ne watan buƙatar na shari'a gaba ɗaya da kiyaye mutunci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda shugabanni sun faɗa sun zakalo a cikin ayoyin alƙur'ani da sun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dalilai da kiyaye waɗannan zaruriya daga gida kamar ɗaya daga cikin abubuwa da alƙur'ani ke karanta da mu da yake shi waɗannan abubuwa irin faɗan Allah tabaraka wa ta'ala ولا تقتلوا أولادكم لله نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبأهل الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan aya duk bukatun da kan gabaki na yau wanda abin da ya shafi mawdu'in mu na yau wato tabbatar da tsaro wannan aya ta tabbatar da waɗannan bukatun gabaki na don haka abin da ya shafi zaman lafiya da tsaro da tattalin arziki kamar yadda ya ce mutalabine ba a taɓa magance ɗaya aka ba ɗaya ba aka samu nasara a cikin magance ɗaya in ana son magance abin da ya shafi tsaro sai an kalli tsaro da kuma tattalin arziki wanda matsalolin tattalin arziki suna da barazana da tsaro mai da wata misalin da addinin musulunci da koyewa a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ta karanta abin da ke tabbatar mana haɗuwar su guda biyu da abubuwa guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin littafin shi mai tsarki yana cewa awalan yaro anna ja'alna harman aminan wa yatakhatabu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ce ni'imar da yayi wa mutanen Makka ya ba su cikakken tsaro da kuma ƙarfin tattalin arziki ba su da matsala wajen tattalin arziki ba su da matsala wajen tsaro ana ta kai ma wasu wurare hari da wurare daban-daban hari amma kuma cikin cikakken tsaro ga kuma cikakken ƙarfin tattalin arziki ba su da matsala da arziki don haka Allah ta alama ke ambaton wannan ni'ima babba cewa yanzu ba su da wannan ni'ima da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi su ba amma duk su barta su koma suna imani suna ban gaskiya da ƙarya shi ne shugabi sannan wanda ni'ima da Allah ya musu ta tsaro da tattalin arziki duk gaba da suka fi wani ne shi wa zarar Allah ma kalan kariya ta kana kamilata mutmainna ta yi a fiha rizquha rabata min kulli makani fa kafarat bi anbillahi fa adaqa Allah ila tasbihi wa tawfi bima kanu yasna'un Allah ta'ala ya ce Allah ya buga misali a cikin wata alƙarya wadda take ga ta amince ta tana da cikakken tsaro tana cikin zaman lafiya da aminci ya ati hare su ha adadin mai tudin kanu arzikin ta na baka ba a samun ba ba za ta zama watan aminatan mu'minatan ba lokacin da take cikin zilla da kaskanci na yunwa da talauci to sai Allah ta'ala ce na musu ni'imomi guda biyu ga zaman lafiya dai sannan kuma ga arzikin suna zo musu da kowane wuri amma da kafe suka kama ce da ni'imomin da wasu yi tuwa da wata ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗanɗana musu wata tufafi wanda yake da yunwa da tsoro kaji yunwa da tsoro haka Allah ya ambatar matsalar tsaro da matsalar tattalin arziki ma abubuwa ne guda biyu in aka kuma magancewa daya sai an magance su duka sannan a samu wasan abin da ake so saboda haka wannan aya ta ambaci waɗanda suke muhatu da imomi su ne zaman lafiya da yalwar tattalin arziki don haka ma wasu malamai suke cewa fala sabon laifin hali haya al'amru wasu sihatu wal kifaya abubuwa guda uku laifin hali haya muhimmancin su ya kai ba su da wata nihaya gaya zaman lafiya da lafiya da kuma wadata za ka wani mutum Allah ta bari wata alamun yana gani ila da ƙwaishi ila kun rabe da shida da wasai fali ya abudu rabba hada da bai allazi aq'amuhu min ju'in wa amanu min khawf Allah tabaraka wa ta'ala ya kira zuwa ga ayin tashi abuka mishi amma kafin haka sai ya fi jiran da ni'imomi guda biyu waɗanda in ka kalle su saboda wato Allah ya abu mai yiwu wanda ya ciyar da mutanen makka bayan da suna cikin matsalar tattalin arziki suna cikin yunwa ya ba su aminci bayan tsoro wa amalin min khawf ka ga wadannan abubuwa da yake da tabe guda biyu sannan wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala da yana da wala taqtulu awladakum min illahi kar ku kashe ƴaƴanku kisan kai ba ba barazana ba ce ga tsaro kisan kai barazana ce ga tsaro wanda shi ne muke ciki yanzu sai Allah ta'ala ya ce waɗanda ake magana da su talauci da tsananin tattalin arziki ya sa suna kashe ɗiyansu shi ne Allah ta'ala ya ce wala tasulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum saboda haka addinin musulunci da addini ne ya karanta da wanda shi ne addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dukkan abin da za a yi bayani tasirin karanta ko matsala da sallallahu alaihi wasallam da tsaro dole a koma ga inda masdari ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu abin da wannan tasiri daga karanta ko ubangiji subhanahu wataala da wahayi na Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatu lil alamin in dan rahma ne ga baki daya wani wuri yace bil mu'minina rahmatur rahim wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala yace ya dauke dukkan wani tsanani da kunci da aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma na cikin tsanani da kunci wanda al'ummatin da suka gabata suna cikin tsanani da kunci amma da Allah ya aiko Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda rahmatan lil alamin ne kuma rahamarsa gaya ce dukkan halittar Allah da haɗai maza Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare su ga wakila ba wai ga mutane kadai ba ba ga la musulmi kadai ba ko mu'mine kadai ba ko kuma a'a wasu kabilu ban da wasu duk halittar Allah gaba ɗaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga wannan halittar rahmar Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa duk abin da zai zama matsala ga al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ya yi iya iya abin da zai yi ya ga cewa ya kawo da al'umma daga abin da zai yi fitar da su ga baki daya sannan a zo har ya zuwa mu'mini a alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya sanya addinin sa addini ne wanda yake na sauki da sama'a addini ne na zaman lafiya da aminci da tsaro da yafiya da kauna kai duk wannan shi ne abin da maza da sassan ya karanta wanda tasirin wannan karatu wanda tabbatar da tsaro da maza ya rika karantar da ɗaiɗaiku ya rika karantar da kabilu ya rika karantar da shugabanni ya rika karantar da kowa tasirin wannan karantarwar sai da ya tabbatar da tsaro kuma yadda الله سبحانه وتعالى يحكم غفرة رسول دوام الرحمة كما شيء الرؤوف الرحيم يا ذا رحمة للآدمين كما يا ذا رحمة المهداة ينا لك مطاكع نوام الرحمة سنن كلما الله صلى الله تعالى عليه وسلم دا كيا يسعون زمن لافيا دا أمنشي دا kwanciyar hankali ga dukkan halitta gabaki daya halitta gaba ɗaya karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar sai da ta tabbatar da tsaro har cikin dabbobi ta tabbatar da tsaro har cikin waɗanda ba musulmi ba ta tabbatar da tsaro ga insaniya da baki ɗaya sannan kuma akan waɗanda suke usus da mabadi wadda kawani dokoki waɗanda za su haɗa alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa sai da tasiri karanta wa za a ta tabbatar da tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa sannan ta tabbatar da tsaro tsakanin afirat ɗaiɗaikun mutane a cikin daula da wajen daula annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo da wani addini da musulunci wanda shi kanshi musuluncin abin da yake karantar wa kwanan lafiya addini na zama lafiya sunan tun daga sunansa yake karantar da menene ya zo don ya tabbata waɗannan mubalik da baki ɗaya wanda suke tabbatar da zaman lafiya a ciki da waje a mutuntaka a dukkan gabaki ɗaya halittar Allah gabaki ɗaya da don haka sai ya zama aminci shi ne ma'ana wato rambi wani addinin musulunci aminci don haka in an ce assalam an ce assalam abin da ake ce ma aminci a istilahi kalimar yuslaku ala tasallusi minan nazarati wal furu watan abin da ake nufi ana yin ilahin shi akan wato kuka daga dukkan jayayya da tashin hankali da ya kuka ku zama lafiya kenan lokacin da tsadawuri na zamani yayi yayi ya samu ci gaba da alamomi tsakanin dauloli sai ya zamo da kuma watan kai ƙarshen dukkan wani sabani da ya kuka tsakanin waɗannan dauloli na duniya da baki daya don haka mafhum na salam ya game gaba da kiyayewa akan haƙoƙan dukkan wanda yake rayuwa daga cikin musulmi ne ko bar musulmi ne kiyaye haƙƙin ta baki yana daga cikin abinda wannan lafafi na salam ko kuma wannan kalma ta salam zaman lafiya da abinci take karantarwa sannan kuma da tabbatar da adalci da rashin ta'adda ga kowa kowa na da yanci ya rayu yana da yanci ya mallaki abin da zai mallaka yana da yanci duka waɗannan kiyaye waɗannan hukun na insaniya da wakila to shi ne abin da wannan kama da kuma lafiya take karanta ba alƙur'ani ya ba wannan mawdu'i na salam muhimmanci kwarai da gaske musulunci ya kiyaye wannan mawdu'i kuma ya ba shi kula kwarai da gaske don ka sai ka yi wani na karya a yi mallabi na ƙarfin kudu da silmi kafa ya ku masu imani ku shiga cikin musulunci ku shiga cikin abinci ga baki na wala tattabi ku kurwa ta shaitan inna hu lakum aduwwun mubin musulunci saboda ya tabbatar da zaman lafiya shi ne karanta wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙa'inci da yaudara a cikin kullu amana in an kullu amana tsakanin mutum da mutum tsakanin dangi da dangi tsakanin daula da daula tsakanin ƙasa da ƙasa yan kudin alkoli lallai ne kada a yi yaudara kada a ci amana wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta domin kiyaye waɗannan al'amuran suna daga abin da za su tabbatar da aminci da zaman lafiya don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in janabu lisilmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim lokacin da suka karkata zuwa ga neman zaman lafiya suna so a zauna lafiya a zauna cikin aminci ya rasulullahi ka amsa musu kuma ka dogara da ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai yin duk abin da za a kulla kuma masalin abin da duk za a kulla saboda haka a cikin musulunci wannan zaman lafiya majmu'a ce mai yawa daga mafahimta na farko dai shi kan shi musulunci an tsago shi daga sunan aminci da zaman lafiya sannan su wane ne ke rike da musuluncin su ma su ne musulmi su ma an ma'ana masu fafataka da kira a zauna lafiya a cikin aminci su ne musulmi kamar yadda za mu yi ta'arifin annabi sallallahu ta'ala da sallam akan wane ne musulmi sannan daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa millata abikum ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna rasulun shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala nas Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan addini baban ku ne Allah ibrahim shi ya sa muku wannan suna na musulmi tuntuni sannan duka mazahir na cewa shi musulmi ramzi ne na zaman lafiya duk wanda ke da alaka da shi ake ne akan aminci da tsaro da zaman lafiya gani su wani musulmi tsakanin su ma da amadu assalamu alaikum assalamu alaikum ma'ana ba ci ta ba ci ta mu zauna lafiya da juna mu zauna cikin aminci da tsaro da juna babban ibada ita ce sallah in an ƙara sallah a zuwa ibada ta abinda ake fita daga sallah da shi shi ne assalamu alaikum shi ne aminci ya tabbata da kowa da kowa na gefenka da na gefenka na dama da na gefenka na hagu duk da na gaba duka ka ce amin alƙawari ne a gaban Allah domin an musalli na bi rabu ka yi alƙawari a gaban Allah za ka zauna da duk kowa da kowa cikin aminci da tsaro da zaman lafiya Allah tabaraka wa ta'ala haduwarsa da bayansa ranar tashi alkiyama ko ranar shigar su aljanna gaisuwar da wani tabaraka wa ta'ala yake bayan aljanna tahiyyatuhum yawma yaqulu salam wa 'adalu 'adalu karima musulunci ya sanya usul ya sanya hakkatai da ka'idodi waɗanda aka gine shi a kan kiyaye wannan zaman lafiya don musulunci abu ne misali manzala sallallahu alaihi wasallam shine babban mai karantar da duniya a kan tsarin yadda za su tafiyar da rayuwa ga baki ɗaya ta addini da ta duniya ga baki ɗaya don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shimfiɗa hakkatai da ƙa'idodi akan tabbatar da tsaro da zaman lafiya akwai matakai waɗanda su manzon Allah sallallahu alaihi har yau duniya ke ganin tasirin annabi sallallahu alaihi wasallam akan samar da tsaro na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da uwa da mahabba tsakanin musulmi tabbatar da mahabba da uwa cewa duk inda musulmi yake a duniya dan uwan musulmi kaga abin da wannan ke karantarwa shine wannan soyayya da ɗan uwanta yana karantar da ba cuta ba cutarwa bai yiwa kana jin uwa da uwa da kudu ko uwa da ko uwa da ko ɗan uwa da ɗan ƙani ba su da ƴan uwa ba babu yadda za a yi kaso ɗaya daga cikin waɗannan da sharri to sai Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya gina al'umma kowa ya zama ɗan uwan juna duk musulmi gaba kila su zama ɗan uwan juna don haka kowane musulmi ya zama ga ɗan uwan musulmi ya tabbatar da zaman lafiya da tsaron ba ka Allah ta'ala ya inna man yu'minu wa fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun wannan hukuma ta musulunci da musulunci ya gina ita ma tana daga cikin matakan da suka tabbatar da tsaro sannan ka ɗaikuwar wata kafin musulmi ta dumbule ta zama wuri ɗaya Allah ta'ala ce inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun sannan daga matakan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta waɗanda suka tabbatar da tsaro shine riko da makarimul akhlaqi riko da makarimul akhlaqi da kuma aiki wato wajen tabbatar da wannan makarimul akhlaqi cikin kowace irin mu'amala da baki daya tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa tsakanin musulmi da musulmi tsakanin wanda ba musulmi da ba wanda ba musulmi ba domin kyakkyawan mu'amala da manzo Allah ya karanta tasirin ta ta sa masu makamai sun aje makaman su sun taho sun bi musulunci sun gano musulunci addini ne da gaskiya ba dan komi ba saboda kyakkyawan mu'amala da addinin musulunci ya karanta shi ne waɗannan riko da waɗannan mukamin kulashi da kuma aiki a kai sannan daga cikin usus waɗanda annabi sallallahu alaihi ya kafa wato al'amarin tsaro shine adalci adalci wannan adalci shine babban ginshiƙin da yake tabbatar da tsaro ga al'umma kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi daga abin da manzon ya amfani da shi wajen tabbatar da harkar tsaro shine adalci tsakanin ɗaiɗaikun mutane wanda zai tabbatar da samun tsaro da zaman lafiya a cikin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah ya'murukum an tukabbiru amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana umurnin ku kuma yi da amanoni zuwa ga masu gida idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci hukunci da adalci tsakanin shugabanni da majalisu tsakanin al'umma ɗaiɗaiku su da ɗaiɗaiku su tabbatar da adalci wannan yana daga cikin ginshikin tabbatar da tsaro kuma yadda za mu ji can gaba wato a tafsiri da ɗan sabu lokaci wannan maganar adalci ke shahi a ce gwamnati da talakawa ba masarauta da talakawa ko kuma a'a adalci tsakanin kowa da kowa adalci tun daga al'adalci na farko ɗaya ce ubangiji da farko ga na shine adalcin farko ɗaya ce Allah tauhidi har ya zuwa waɗanda Allah ya ba shugabanci su zama masu adalci in su zama masu adalci ga waɗanda suke shugabanta sun bi kyakkyawan misali kuma sun aka amsashin zaman lafiya da tsaro da aminci amma babu yadda za a yi samu abin da ake so matuƙar zalunci ne ke jagoranci in ya zama zalunci ke jagoranci babu adalci a jagoranci babu yadda za a yi a samu abin da ake so na tsaro ɗin nan domin mu zama sallallahu alaihi wasallam ginshiki na farko da ya kafa harkar tsaro ya tabbata ya cika duniya gaba ɗaya shi ne adalci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa don haka adalci shi ne musul qawiyyu bi usafi tahqiqi al-amn wa salam bayna al-umma bas azammu wasali li hadha al-tahqiq babba shi ne babban wasila wajen tabbatar da wannan wato aminci da zaman lafiya shi ne adalci da haka musulunci ya yi da adalci mutlaki kuma ya yi kira zuwa gare shi Allah ya amuru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wannan aya a gurguje abinda take kira zuwa gare shi Allah da umarni da adalci da kyautatawa da ba waɗanda suke mazunta wato haƙƙinsu kuma Allah na hani ga barin alfasha da rinki da zalunci yadda dukkan Allah na hukuwa a bin abin da ta faru don haka Allah ta'ala yayi kira zuwa ga adalci a cikin hukunci إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله تبارك وتعالى أعشينا يكرا دعاء عادلتي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فقربنا بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تدعوا أو تبينوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mu zuwa ga tabbatar da adalci a cikin komi adalci a cikin bala da shaida an kira ka kama da shaida tsakanin wani da wani ba ka kallon shi Allah kake kallo matalauci ne tausayi ya taso ma yanzu in na ce gidan da ba na shi bane bai da gida shi kadai ne والله أولى بك ألا يأتيك صيف إن تصيف لك يجي سنكما إن كان كلمة إن إن لك إذا تبهاش من مكعين ينا مالك كأنا كم تبينا كذا ألا يأتيك وجهي شكرا لك كتاب الله كباكا فهذا الله تعالى يشي ألا يأتيك يأتي يأتي وأنن أو جنك إن يكون كثير أو كثير والله أولى بهم فلا تتبع لها وحي وكشف وأنه يأتي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شقاء قوم أن ألا تعلموا اعجلوا وأمروا بالتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله تبارك وتعالى حرم كان يا كرا وبتبت آدمي domin wannan matsalar tsaro abubuwan da za a magance ta da suna da yawa sannan kuma abin da za su zama barazana gare ka suna da yawa don haka wani abubuwan masu faɗi ne saboda yadda ne lokaci za a ɗan tattaba har a magana Allah ta'ala ya ce wanda kun fi faɗi talakan da zaɓuwa wa bi ahli la ya hukun zalim mustafa bi ila tabbun tabbataru wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala a yin hukunci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ta'ala ya ce ko ko ka kakkalle ka rufe shi in za ka mai hukunci kar ka kalli zaman shi musulmi in za ka mai hukunci a'a Allah da ya halitta shi yake a tsaye da halitta ta zalu da shi kake kallo don haka Allah ta'ala ya ce wa la yahasu Allah an yadda lam yuqatilu fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an takfuru wa tusidu ilayhi inna Allah yuhibbul mufsidin saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake kira ruwa da adalci har ga waɗanda المسلمين وكتابها يوسف عليه يتشوفوا بالكم لأعدي بينكم الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير مثل شيء كرمتهم الله صلى الله تعالى عليه وسلم تايا هني جبين تعدى جدوك الرأيوان والدينا mun fara shiga cikin mawdu'in da nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam karantar wasa tana magana a kan hani da bari ƙetar iyaka a kan rayuwa musulunci ya hana yin ta'adda ga rayuka ga baki ɗaya rayukan na musulmi ne ko ban musulmi ne kaga kayan kuma da za ka sa ta nuna raina da alfarma ko da wani ran ba musulmi ba ne yin kafin sai aka wasu ayoyi haka ma a cikin Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala na faɗin girma na mumini da kuma girman rayuwa ga baki ne ta mumini da wanda ba ta mumini ba Allah ta'ala na cewa wani ya tsu mumina mutafiyar فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya kashe mumini da ganga sakamakon sa wutar jahannama zai dawo a ciki Allah ya fushi da shi ya tsine mashi ya tanada mashi azaba wanda take mai girma Allah bai yi na roƙo ba ya tattali na ko mai yawa akan wani laifi kamar laifin kashe mumini amma yau yan uwa wannan karantar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ana kallanta bai yiwa mumini musulmi ya ɗauki makami ya ce zai musu musulmi don bai shi ko kaɗan sai dai lokacin da aka ajiye karanta kuma wasa sallallahu alaihi wasallam an koma a cikin jahiliya ta farko to lokacin za a yi amma duk wanda ya yarda da cewa Allah ne ya yi bautarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne annabinsa kuma shi ne ba shi mutum to Allah tabaraka wa ta'ala ya tsamaka akan wasan gudanar da rayuwa ta mu'mini والبيت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والبيت ولا تقوا بايديكم الى التهلكه ran kama sai kan kama wai ka tabbatar da ran wani ba ran ka in ma an sa maka dokan kanka idan ka zama barawa da ni kada ka jefa rayuwa kada ku jefa rayuwa zuwa ga ma'ana wani wani tabaraka ta'ala yake cewa la tabghi fasada bil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin والنبي الله تبارك وتعالى والفتنة أكبر من الفتن والنبي الله تبارك وتعالى تقول إليه يلوك كبار من ذا تفسر آيات أما لا أك إشارة أكبر من أك مغلا عليه الله تبارك وتعالى ayoyin da ke magana akan hanyar akan ta'addaga rayuwa suna da yawa kamar ce kamar sura minti biyu ko minti goma minti goma wannan sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama karanta wa manzon Allah sallallahu a wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya da aminci ga al'umma da zaman lafiya ga dukkan watan halitta da baki da hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu da hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa anna ahla samai wal ardi أشركوا في دم مؤمن لأخذهم الله في النار manzon sallallahu alaihi wasallam yace a saurara a ci yace wallahi da halittar sama kaf da halittar ƙasa kaf su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kashe mumini na mumini na la akabbahu Allah fi nar Allah ba ruwan shi zai haɗa su kaf ya dankata su ya kifa su cikin wata jahannama saboda mumini na to yaya za a yi aiwata da rayuwar mumini ko muminai ga irin a ƙarƙashin wannan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya karantar da tsaro da zaman lafiya a cikin al'umma tun da zai rubuci wannan bai haƙi daga Abdullah bin Abbas yake cewa wata rana an kashe wani mutum a Madina aka rasa ya kashe shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma da ya kashe shi manzon Allah ya hau minbari ya hau mimbari a yin salatu wasalam kuma ya yi wannan maza da ya ku mutane yuqtalu qatilun wa ala fiqu yanzu a ce a kashe rai a kashe wani kasance ina cikin ku wa ala fiqu wa la yuzlam man qatala kuma a kun ne kashe shi maza da ce da wista a amru samawati wal ard ala qatl imri'in la aqrahu Allah illa an yaqala ma sha'a yace wallahi da halittar sama da ƙasa za su taru a kan kashe sun ɗaya kaga cin ya ce alamomi ne nan kuma sai ce alam rikin alita wani mutum don haka aka ce ko mumini ko ba mumini ba aka halittar sama da ƙasa suka haɗu cikin kashe shi Allah ta baraka wa ta'ala da an ka babu zai azabtar da su saboda ne ya ce haka ma hadith Abi Bakra annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa duka يصرف ولا تقصر وبشر ولا تنفر حديث البخاري النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من من عمل عليه الاصطلاح فليس منا duk wanda ya ɗauki makami ya nufo musulmi shi bai cikin musulmi duk wanda ya ɗauki makami ya nufo musulmi bai cikin musulmi kaga dai karanta wanda za Allah a zauna lafiya a tabbatar da tsaro tsakanin kowa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hukunci da shi ranar tashin kiyama al-dima'u jinai wani ya kashe wani wani ya zubar da jinin wani wani ya yanke gaban wani wani ya yanke wani wata gaba hukuncin da Allah zai fara a tashin kiyama shine hukunci a cikin mai rai yan uwa karanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai cewa manzon Allah na nuna cewa mumini ya fi Ka'aba alfarma wajen Allah hadisi Abdullahi da Umar ne yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsufu bin Ka'aba manzon Allah na tawafi da Ka'aba sai ya juyo yana kallon Ka'aba yana cewa ma atyabaki wa ma atyaba rihaki ma a'azamaki wa ma a'azamu hurmataki والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمته الله تعالى يقول لك أبا يجي كأبا تنجم ما أعظمك وما أعظم حرمتك ما أطيبك كنا كمشي ما ما تنكمشي نال إيجا رايوة وتنال إيجا وند رايوة النبي محمد تكي أتاكي إيكم شيء إذن ما الله لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك duk alfarmar nan taki alfarmar ran mumini daya ya fi ka'aba alfarma a wajen Allah haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wanda ibn majah ya ce ba musulmi ba kafirin amana kafirin amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda aka shi ba saboda ne saboda an yi amana da shi domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro ya tabbatar da yana cikin al'ummar da ke da tsaro النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر قوي مظل يجي من قتل واحدا لم يره رائحة الجنة دون لا واتم يكش كافر كمالا والله بذيج كمشن الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما ذلكم الجنة أنا جنة كمشن تتجد كم أربعين حديث البخاري لإمام أحمد النسائي لابن ماجه shi kan shi ba da ni ake yin ta'addanci da makamai ake ta'addanci to su kansu makaman suna da hukunci akwai tanadin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kan domin a tabbatar da tsaro annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi hani akan ayyamu da tabu da da makamai a lokacin fitina kamar irin yanzu din nan za ku wajibi ne ga gwamnatota su sa doka duk wanda aka gani da makami lallai a sa doka a kai domin shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace da Imran bin Husayn annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na ha an bayyana salahi fil fitna wa zalla sallallahu ya hana afida makamai a lokacin fitina waki tsayawa waki tsaye waki dillan tsakani duka wajibin gwamnati ne ta gano shi mutanen da ke cikin ƙauyuka da birane ina su yi tsoffin su na makamansu in aka gano sabbin su inda suke samun makamai dole a hukunta waɗanda ke samun musu makamai sannan waɗanda ke sayan makaman su kansu dole a samar da doka a kansu don haka abin da karanta yake malala sallallahu ta'ala da sallam ya tafi sai ga mutane na kai da komo da makamai to shi ne a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man yakfur ya ba da makamai lokacin fitina saboda yana tada hankali da firgita zuka ka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine ni mai yawo da makamai haka Allah ya tsine ni mai yawo da makamai haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana da wallahi na rahmatsa da dukkan halitta ga baki daya wato sanya alamuka da hajjuda da tsakanin bashariya gabaki daya da tsakanin al'umma a daidaitunta ya kafa harsashin zaman lafiya da aminci gabaki daya tafsai da rahama da hanana da kula kafa da taimakon juna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina al'umma a kan shi ne duk al'umma da ake kiran ta zo ta dunkule ta so juna kada ku yadda in abu ya samu tsayin ku ya samu kurwa kaga cewa duk abin da zai samu ɗaya ya samu dukkan al'umma karantarwa ce a kan kakka yadda ka zama barazana ga tsaro ga al'umma kai abin da ake so ka zama kariya da tabbatar da tsaro ga al'umma shi ne abin da karantarwa a cikin lasar da ke karantarwa da hadisai illa ta hasabu wala ta lafi wala ta babaru wala ta dabaru wala ta yi wa hukum ala mai ibadin wa hukum ibadin lafi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yasiluhu wa la yasiluhu har yanzu a ɗaya ƙarshe duk wannan karantarwa ce sannan waɗanda a duka abin da alisa su ne gina al'umma a kan ukuwa ta musulunci ukuwa ta musulunci yan musulmi su zama yan uwan juna su durkule da baki ɗaya su zama abu ɗaya cewa in abu ya samu ɗaya ya samu dukkan al'umma da baki ɗaya to wannan zai tabbatar da jini kare jini da tabbatar da duk kare dukiya da tabbatar da kare mutuncin musulmi da baki ɗaya wajibi ne akan dukkan musulmi da baki ɗaya sannan yawa kamar yadda na ce farkon wannan muhazara cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da tsaro da tabbatar da adalci tabbatar da adalci babban ke shi ke tabbatar da tsaro shi ne tabbatar da adalci wanda wannan karantarwa akwai abubuwa da yawa waɗanda ke tabbatar da haka in aka tabbatar da adalci na shugabanni ga talakawa adalci tsakanin ɗaiɗaikun mutane wasu wasu adalci tsakanin ɗan ƙasa da na sama adalci tsakanin na sama da na ƙasa da na ƙasa da na sama duka adalci tsakanin juna wannan zai tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikin al'umma wanda wata rana bai ma a yusa abin malin kamar zama wanda hawa rabi a sai wani abu ya haɗa shi da wani bai hude sai bai hude ya kai sai tana alikodu da ya kai sai tana alikodu sai ga su a gaban sai tana ƙorumin fasari shi ne alƙalin da zai yi su shara'a to bayan sun zanna da shari'a ta ta kawo kan sai tana ayi da bai hude to abinda sai tana umaru ya ce ya abal hasan qul ya abal hasan wa saru taslama ya abal hasan ya abal hasan tashi tsaye ka tsaya daidai da abokin jayayyarka wanda za a yi muku shara to wannan magana sai sai za mu yi da hukuka sai ila ali ta mulkuke kamar bai ji daɗin magana ba kamar ya yi fushi cewa um ya abal hasan sawi hasma ka daidai ka daidaita da abokin musulmanka sai da sai za mu yi da ya gama hukunci da ya gama hukunci sai ya jiyo wajen sai na aiki da zo lokacin da nace maka um ya abal hasan wa sawu hasman na ga kamar hukun ka ta ka aka ne baka ji dadi ba baka ji dadi ba ganin sai ka sai na aiki a a ba shi bane ban ban ba ta rai ba domin ka ce mani in tashi da daidaita da abokin musulman a a kira na da kai da alkuriya bai hudan nan abokin hukuma ta ne ka kira sunan shi karara ni kuma ka ce ya abal asaba adalcin da ake so a samu a kurdu har yanzu ya abin da muka yi a ɗaukar saura bai hudar ne ya tabbatar da ya zo kotun da za a daidaita aliyu da shi a gaban kotu in ka ce ya abal hasan to shi ma ka kira shi a shi in kuma za ka kira shi gaya ka ce umiya ali wasa mai kasa tashi ya kai ali ka daidai ta ka daidai ta da abokin kusur maka wannan adalci ne wanda watan zai tabbatar da tsaro da zaman lafiya a al'umma da ƙarshe ta wani aljibi lokaci ya yi amma kusan abin da ya dace karanta ba a karanta kowane ba da ƙarshe abin da ya shafi adalci nan ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata rana sallan sahabbai suka zo wajen shi a makka izaya ta yi yawa izaya ta yi yawa cutarwa ta yi yawa ya rasulullah ala tasirru lana ala tad'u lana ya rasu Allah ba za ka roƙa mana Allah ba ba za ka nema mana taimako daga ubangiji ba wahalar da muke ciki ta gagar maka ta yawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ajal haka amma ku sani ka waɗanda suke kafin ku akwai mumini in yace ya imani da Allah za a haƙa rami a tsatsage shi iyaka kan shi kan yana abin a zo da zarto a ana tsakiyar kai shi haka sai an riƙe yankawa sai an raba shi biyu wala ya zubdu zalik addini amma hanyar shafa bai hana shi addini shi ba a sa zarto a ƙaga shi biyu amma bai hana shi wata addini shi ba wannan al'amari da kuke gani laifin man Allah hada al'amra حتى يسير الراكب من صنعاء إلى أضرموت لا يخاف إلا الله والطيب على ذنبه وأنا الأمر يمكن من أنا الانتكاش يجب تدري تاش دون مسألة أرنا cikin makka ba tsaro in an yi sauƙi ba tsaro amma Allah zai tabbatar da tsaro har yadda mutum zai tashi daga sana'a ya ya tafi hadar la ya fafu illa Allah wa qadiba ala zalimi zai tsoron kowa zai tsoron wani ya zalunce shi zai tsoron wani ya yi ta'adda ga rayuwar shi ko duke shi ko ni Allah kaɗai yake tsoro sai abin da ba a rasa ba na kura a kan dabbobi shi amma ba wani tsirani ne ko ba razana ta tsaro ba walakin da kuma sa'ashiru kuna gaggawa ne amma mene ne zai tabbatar da wannan abin da Allah yake faɗi lokacin da ƙasa ta cika da adalci to za a za a cika da tsaro da zaman lafiya lokacin da abin da ba za ke nufi idan ƙasa ta adalci ya tabbata a bayan ƙasa to lallai aminci da zaman lafiya za su tabbata a bayan ƙasa saboda ni saboda ka ga mu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam karantarwa ta tabbatar da tausayi da jin kai kafa da goma manzala sallallahu ya kiyaye barazanar tsaro da cikin dabbobi tsuruwa ce ba ta taho manzala sallallahu yana cikin sahabbai sai ga zuwa ta umma ta zo fir da dai wani suna nan ta ta koma ta zo da koma manzala sallallahu ya ce man faɗi a fi hadi dini faraiha wannan wannan wannan tsuruwa wane ne ya yi mata ta'adda ma'ana ya yi mata barazana ta tsaro ga 'ya'yanta sahabbai suka ce mu ne wasu da sahabbai suka ce mu ne maza da ce kuma yin mata da ƴaƴan ta ba ku ji da wannan zaman ku ji da wannan zaman ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da tsaro a cikin dabbobi ya gara komai ana azabtar da shi ga yunwa ga rashin lafiya ga komai amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye da ya gara komai da cikin tsanani ya ce wane ne ke da rakumi da mai rakumi ya ce ga wani mutane daga da samu وقال اتقوا الله في هذه البهائم وجدوا رب سورة تقول لنا ألا بحال تاوك سندو أولا لتاوك أرض تتزبا أعيابا تسو دومين كتئلا ويبقى قلوها صالحة وتقوها صالحة إلا وهو سنة لا تيو إلا تتوب وتسو إلا ويبقى سنة لا تيو إلا تتوب وتسو هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا تفتت كلا تحقق تلك الحقوق gaba ɗaya na mutane musulmi da waɗanda ba musulmi ba da kakarun amana har da dabbobi ma ga baki ɗaya a cikin sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haƙoƙin su wanda tabbatar da kiyaye haƙoƙa shi ne tabbatar da tsaro don haka wajibi ne ya zama da cewa wannan kayan tuba ta nabi sallallahu alaihi wasallam magabata musamman waɗanda su ne masu jagoranci al'umma su sanya kayan tuba da Allah a gaba in dai kafirin italiya da na germany da na ingila zai zanna ba abun da yake sai firasa ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ba musulmi bane amma yana jin wace riba a ciki in an karanta tarihin manzon Allah menene riba da ke cikin karanta sirar manzon Allah kafirai su zanna su tafiyar da lokaci wajen karatun sirar manzon Allah domin su samu abin da zai taimaka musu wajen jagoranci ya zama wajibi ga shugabannin mu su su matsa cikin karen tafsirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda Muhammad sallallahu alaihi ya tafiyar da dukkan al'umma gaba ɗaya wannan matsala ta tsaro ya Muhammad ya fuskance ta kuma ya ya kai karshen ta ya ya aje kafashi da jinjin wajen tabbatar da tsaro na na al'umma gaba gida alaihi salatu wassalam duk wannan imam mun kule shi gaba ɗaya bangare ne ko nukta ce ta tabbatar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin in sauran ma ne da ta kai dole ne da lokaci ba lokacin da za a yi wannan watan mu'amala gaba gaba domin tabbatar da wannan halaci dole ne da lokaci amma za mu tsaya nan muna fatan ubangiji Allah ya nuna mafaka a cikin wannan zama da kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya kara mana soyayya abin da muke karanta na sirar manzon sallallahu da ɗabi'unsa da halayen ubangiji Allah ya ba mu iko tabbatawa ومرنين أن تعالى عبارة لك كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أولئك كانوا يتبعون الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتبون لكم رحمة وجهه يقوي يتبعون الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينال بكم قوي وأن معنا يتبعون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا نمي تماما لا نمي تماما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يواني كيشان بكثير يوتشي أتمنى المحاضرة بتاكل تأثير من الله صلى الله عليه وآله وسلم a wajen samar da zaman lafiya da kariya ko kuma tsaro a duk duniya dama mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama